أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 258 kenan masu bibiyar mu wato sun sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul Qur'an al-Majid وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي to idan muka duba dukkan ayar da take wato mun tsaya ne a cikin suratul kafirun farkon suratul kafirun to idan muka duba duka wato sun kawo bayani a cikin wannan sura kenan za mu fara da ɗaya daga cikin su a mas'ala ta 241 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yace makafirai wala antum abiduna ma a'budu ku ba za ku taba bauta ma abin da ke bauta ba suratul kafiruna aya ta biyar malam yace to yadullu wannan yana nunawa bi zahirihi a zahirin sa ala annal kuffara cewa su kafirai al mukhatabina wadanda ake yi ma bayani wadanda ake kira kenan ake yi ma magana an gane ko biha da wannan aya la ya'buduna Allah abadan ba za su bauta ma Allah har abada ba ma annahu tare da cewa dallat ta nuna ayatun ukhar waɗansu ayoyi kenan sun nuna cewa ala anna minhum man yu'minu billahi ta'ala daga cikin su akwai wanda zai yi imani da Allah ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wata'ala wa min haula man yu'minu bih daga cikin waɗannan akwai wanda zai yi imani da alqur'ani suratul ankabut aya ta 47 malam yace to wal jawabu amsa min wajhaini daga fuska guda biyu al awwalu na farko annahu khitabun li jinsil kuffari khitabun magana ce li jinsil kuffari ga jinsin kafirai wa in aslamu fi ma ba'ad ko da sun musulunta bayan haka fa huwa khitabun lahum kinan magana ce wadda za ta tabbata akan su ma damu kuffar matuka suna akan kafirci fa idza aslamu fa idza aslamu idan suka musulunta lam yatanawalhum zalika wannan nasi ba zai shafe su ba ba zai hada da su ba kenan li'annahum hina idhin mu'minun domin su a wannan lokaci su mu'minne ne la kafiruna ba kafirai bane wa in kanu munafiqina in kuma sun kasance munafikai fahum kafiruna fil batin su kafirai ne a ɓoye domin zuciyarsu bata yi imani ba fa ya tanawanu humul khitab sai kuma wannan magana nasu ya shafe su wa ikhtara hadha alwajh wanda ya zabi wannan magana yace abul abbas ibnu taymiya rahimahullah ibnu taymiya wanda suna cewa ba a cewa ibnu taymiya sai da ce ibnu taymiya to amma dai na abin da yake rubuce ibnu taymiya rahimahullah mai wannan littafi bi tahqiqin wannan littafi yatsa yace number 2 kadiba number ta uku majmu'ul fatawa in kadibi majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujalladi na 16 a safha ta 539 wa ma ba'da hada abin da yake bayan ta an gane ko kuma wannan a taba'ar da ya amfani da ita kaga da ya faɗi kowane babi ne bayani kan shi da abin zai fi sauki domin taba'o'i na wannan littafin na littafi daga wani lokaci zuwa wani lokaci suna bambanta الثاني amsa ta biyu huwa annal ayata ita wannan aya min al'am al-makhsus tana daga cikin am al-makhsus wanda yake an kebance shi ma'ana an faɗi dukkan kafirai amma an yi taksishin shi an kebance shi da waɗansu kafirai wa alaihi akan wannan mallaci mun ka ɗauki wannan ra'ayin fahiya to ita wannan aya fi khususil ashqiyai ta tabbata akan waɗanda ba su da rabo al-mushari ilaihim waɗanda Allah ya nuni zuwa gare su bi qawlihi ta'ala inda Allah ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a gare su ba za su yi imani ba a cikin suratul yunus inda Allah ce walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim kama ta kaddama naziruhu miraran malai ce kamar yadda tamkar irin wannan mas'ala mai kama da ita tan maimaita wato da yawa so da yawa kin wannan ta maimaita ina fata an fahimci to wannan kuma shi ne ina ganin abinda wato malin ya kawo duk da ke mai tahqiqin littafi ya sa number 4 in kaddiba yace to asnadahu tabari ibn abbas radiyallahu anhu wannan ra'ayi ibn tabari ya danganta shi zuwa ga ibn abbas وانظر تفسير الطبري يتي كديبة كن تفسير الطبري وتفسير الثعلبي لتفسير الإمام الثعلبي والتفسير الوسيط ده تفسير الوسيط للواحدين واحد دومي أكو التفسير الوسيط نا الشيخ الطنطاوي شيخ الأزهر أكو كما التفسير الوسيط نا إمام الواحد يسيكا بمبنتا واحد يرغتين متقدمين طنطاوي كما يرغتين المعاصرين وتفسير الزمخشري ده تفسير الزمخشري الكشاف كنن وتفسير ابن عطية ده تفسيرنا ابن عطية wato al-muharrar al-wajiz duk da yake ya kawo safhat da abubuwa irin wannan galibi ka raka faɗi sura da ayar da mutumin yayi magana kan shi ya fi ka faɗi wato shafi da taba'a saboda taba'a tana iya bambanta in ka ce juz'i na kaza wata taba'a ta yi juz'in littafi goma wata yi shi biyar wata yi shi kaza kaga sai su bambanta kenan mutum ko ya duba wani lokacin in ya samu taba'a da take hannunsa ba zai ga wato wannan bayani ba to wannan shi ne abin da malam ya kawo a karkashin wannan wallahu ta'ala alam مسألة ذا متاشي أكن تتقبت كل تافع أسئلة القرآن المجيد ني وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراسي to a mas'ala ta 1227 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wala antum abiduna ma a'budu ku ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba walam yaqul bai ce ba man a'budu ma annahu al-qiyas tunda a larabci anka ce ma li ghairi al-aqili galiban man aqili to kaku kuma ya kamata ya ce wala antum wala antum abiduna man a'budu ka gani bai bai ce ce ma a'budu ba yace to kulna zamu ce fihi wajhani amsa bi malamai suka bayar ahaduha ahaduhuma na farko annahu cewa shi inda ma qala ma abin da yasa Allah ya ce ma ri'ayatan lil muqabala dan hankalta ma muqabala da an ka fuskantar da wani lafazi da wani lafazi fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce la a'budu ma ta'buduna bazan bauta ma abin da kuke bauta ma ba shikenan kinan sai zaman to can ma da an kai amfani ga gumaka tunda shi abin da yake bauta ma ne to sai an kai muqabala su ma abin da suke bauta ma sai an ka kawo mishi baki nan da abin da yake bauta ma duka an kai mishi amfani da lafazi ta fuskar sun yi tarayya akan dukkan su abin bauta ne sai dai wannan ana bauta mishi da gaske akan cancanta da gaskiya shine Allah subhanahu wataala su ko ana bauta musu da gaske amma akan ƙarya kuma akan rashin cancanta wadansu malamai haka sun kace suratul kafirun aya ta biyu الثاني نبي أنما مصدرية إتما مصدرية kenan ma ba mausuliya ba ce domin inda mun ce mausuliya ce wala antum abiduna allazi a'budu shi kenan sai an ka shafi kenan wala kuma an shahi a'idun ila ila mausul kenan asalin shi wala antum abiduna allazi a'buduhu الثاني waɗansu malamai sun kace annama masdariya ita ma masdariya ce ai la a'budu ibadatakum bazan yin ibada ba irin taku wala ta'buduna ibadati kuma ba za ku yi ibada ba irin tawa wa qala az-zamakhshari shi ko imamu zamakhshari yace inna ma qala ma abinda yasa Allah kawo lafazi ma li anna al-murad as-sifa domin abinda ake nufi da shi sifa ta Allah ba wai zatin Allah ba ka annahu qala kamar ya ce la a'budu al-batila bazan bauta ma ƙarya ba dan goma ka bauta musu ƙarya ne duk abinda an ka bauta ma ba Allah ba ƙarya ce wala ta'buduna al-haqqa ku ba za ku bauta ba gaskiya ba shi haka ya tafi an gane ko kenan sifa ake nufi sifa an ka hankalta ma wa qala ghayruhu wani shi yace ma fil kulli ma an gane ko da an ka kawo lafazi na ma wala antum abiduna ma a'budu da kuma wala antum abiduna ma a'budu da kuma la a'budu ma ta'buduna ma din nan fil kulli a dukkan wurin da ta zo a cikin waɗannan wuraren kiran yake shine fil kulli bi ma'anar allazi sun kace kawai tana nan ma'ana allazi wal a'idu mahdhufun abinda kuma zai dawo zuwa ga allazi an shafe shi shine kamar abinda mun ka faɗa mun kace kenan wala antum abiduna ma a'buduhu kenan wala ana wala antum abiduna ma abuduhu wala ana wato la abudu ma ta'budunahu ne sai an ka shafi al'aid an gane ko wannan shine abinda malaman lugha kina an dauke ta mausuliya ce to wannan shine abinda malam ya kawo kaga yana da kyau in ka ji maganganu da malamai ka tsaya ka dibi hujjar kowa da abinda kowa ya kawo da dalilin sa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1228 malam yace fa in kira idan an ka ce ma fa'idatu takrar menene fa'ida ta maimaitawa da an kai cewa da ya ce kul ya ayyuhal kafirun sai ce la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu sai sai mai ta wala antum abiduna ma a'budu su biyu to menene fa'idar takrar shi yasa in kana har da wannan sura sai ta rikitar da kai to amma sai ka gane in ka ce wala antum abiduna ma a'budu a wani abu akwai tsakiya wala ana abidun ma abattum sai ka ce wala antum abidun ma abattum sai ka ce lakum dinukum wal din ka huta in ba haka kai ba sai ka shiga cikin matsala yace to kullu za mu ce fihi wajhani an ba da amsa guda biyu ahaduhuma amsa ta farko annahu litakidi dan karfafa ma'ana an ka sake faɗin wannan wa qat'i atma'ihim kuma dan a yanke wato kwatsayin kwadayin kafirai ko tsammanin su fi ma talabuhu minhu ga abin da sun ka nema ga manzo sallallahu alaihi wasallam الثاني waɗansu malamai sun kace a'a annal jumlatayn al-ulayayn kenan jumla na biyu da an ka kawo qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu waɗannan jumloli guda biyu li nafi al-ibadati fil hal dan su nuna an kore manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bauta ma abin da suke bauta ma a yanzu wal jumlatayn al akhiratayn su ko jumla biyu na karshe da yace wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu li nafi al ibadati dan akore ibada fil istiqbali a can gaba ba zai taba yiwa ba fala takrara fihi wasun ka cikin babu takrar yanzu da gaba ai sun bambanta wa hadha qawlu tha'lab wannan shine magana ta tha'lab wani malami yake cewa tha'lab ba wai tha'lab ba wancan kurege domin tha'lab sunan kurege ya shahara da wannan suna shi yasa ana kiran shi tha'lab wa zajjaj da zajjaj wacce to wal khitabu li jama'atin shi ko wannan magana da an kai da an kace kenan ba zai bauta ma ba za su bauta ma zuwa gaba ba har abada kenan ba za su bauta ma Allah ba da an kace wala antum abiduna ma abudu malam yace wal khitabu irin wannan magana da an kace zuwa gaba ba zai yiwa ba li jama'atin ga wata jama'a ce alim Allah ta'ala Allah ya san annahum la yu'minun ba za su yi imani ba kamar da mai dafu ya kawo shi wa qala az-zamakhshari shi da makhshari shi ko yace ma yaruddu al-wajhu ath-thani an gane ko وقال الزمخشري زمخشري yace ma yaruddu alwajha athani abinda yake mai da fuska ta biyu an gane ko kamar amsa ta biyu da waɗanda malamai sun ka basuwa sun ka bambanta tsakanin su wadhalika annahu saboda haka wadhalika abinda addali akan haka ma yaridu alwajha athani abinda zai gittoma amsa ta biyu kenan da an ka bayar shine ma ya ridu abinda zai gitto mata ko kuma ya ruddul wajha thani abinda zai maido wannan ba za a karbe shi ba wadhalika yace dalili annahu qala cewa yi la a'budu kenan uridu bihi ibadata fil mustaqbal la a'budu ba zan bauta ba yace to uridu bihi ibadata ana nufin ibada fil mustaqbali zuwa gaba li anna la domin ita la yace la tadkhulu ba ta shiga illa ala mudari'in fi ma'anal hal sai cikin mudari'i wanda yake nuna yanzu fal jumlatanil ulayani jumla na jumla biyu da sun ka gabata li nafi da ibadati fil mustaqbal dan kore ibada ne a mustaqbal ina fata an fahimci ni kenan shi zabakhshari ya tafi cewa akwai bambanci wato tsakankanin wato wannan ra'ayukan kenan shi ya dauki cewa fil mustaqbal ne wal jumlatanil ukhrayani jumla guda biyu na daban waɗancan kuma linafil ibadati fil madi sun kore ibada ne fil madi wato a lokacin da ya gabata kinan shi a shari yana nufin cewa da an ka ce la yana nufin zuwa gaba su ko waɗannan jumloli da an ka ce an kawo su ne fil hali kenan da an ka ce na farko su waɗancan sun ci idan an ka kawo jumla na biyu na farko suna nuna fil hali jumla na ƙarshe suna nuna wato fil istiqbali shi ko zamakhshari yace a'a jumla biyu na farko suna nuna jumla biyu na farko suna nuna zuwa gaba shi ba yanzu suke rufi a wajensa ba sannan kuma jumla biyu na karshe da anka kawo su ko li nafil ibadat fil madi sun kore ibada ne can baya a wajen shi an gane ko ba wai za su kore ibada bane zuwa gaba kamar yadda wancan ra'ayi ya faɗa yace fa qawluhu fadar Allah wala ana abidun ma abattum ni bazan bauta ma abin da kun ka bauta ba ai ma ahittum min ibadati al-asnam abinda ahittum kun ka saba bauta mishi min ibadati al-asnam na bautar goma kafir jahiliyyah a jahiliya fa kaifa yurja minni to ya za a yi a sa tsammani gare ni ba'ad al-islami bayan wato musulunci na ya bayyana kidan domin ba a nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan canda kafiri bane an gane ko ya za a yi a sa tsammanin zan bauta musu gumakan wa qawlihi da fadar Allah wala antum abiduna ma a'budu ba za ku wala antum abiduna ma a'budu ba za ku bauta ma abinda nake bauta ma ba ai ma abattum yana nufin kenan ba ku bauta musu ba fi waqtin ma kenan ba ku bauta ma abinda ke bauta ma ba a cikin wani lokaci domin shirka ko kai kenan ko da kun ce kun yi bauta ma Allah shirme ne domin Allah bai ce a bauta mishi akan shirka ba yace to kenan ma ana ala ibadatihi abinda ni nake akan bauta mishi malam yace to wa yaridu ala qawlihi abinda zai gitto ma maganar da imamu zamakhshari ya faɗa wal jumlatan al ukhrayani jumla kenan na ƙarshe li nafi al ibadati fil madi dan a kore ibada ne ga abin da ya wuce anna ismal fa'ili ismul fa'ili al munawwan wanda adda tanwini kenan da fathataini ko kasrataini ko dammataini al amilu amal al fi'li wanda yake yin aiki irin aikin fi'ilinsa domin abada da abidun sai su zamanto kenan duka za su yi aiki daya la yakunu illa bi ma'anar hal ba a taba samu a larabci sai dai nufin alhal yanzu aw istiqbal ko ko zuwa gaba wa abidun huna kalima ta abid ismul fa'il kinan huna anan amilun fi ma ta yi aiki cikin ma domin ta abku akan shi wala ana abidun ma wa kadhalika abiduna shi ma abiduna to kiran ya za a yi in an kawo an ka ce yana da tanwini yana nufin zuwa gaba kama Allah ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga zan sanya ki nan ban sanya ba inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun to yanzu kuma nan abidum kaga ya kawo da tanwini sai malamai suka ce to in dai aiki irin aikin fi'ilin sa da sharadi guda in ba hikaya bace in labari ake bayarwa to shina iya dukan wannan Allah ce wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit ashabul kafi karen su basitun dhira'ihi ai ya riga ya shimfiɗa kafafun shi ba wai yanzu na zuwa gaba zai shimfiɗa su ba sun kace to amma saboda hikaya ne shi yasa ismul fa'il bai yi aiki a cikin shi ba tare da na tanbihi to shi ne malam yake tattauna akan wannan to shi kuma nan ya zo shi ma abidum ma abattum ba zan bauta ma ba to shi na yace wa jawabuhu amsa annahu alal hikayati gashi ma ya kawo shi hikaya ce ta bada labari kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce gashi nan ma malam ya kawo shi ma wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit ya ce to wa aura da alahada takdir an bijiro akan wannan takdiri an gane ko faƙala sai ya ce shi kenan kenan malam bai cika maganar da shi ya kawo ba don ya ce wa aura da alahada takdir faƙala faƙala kenan faƙala ma ƙala hu ko ko faƙala kalaman akhar ya faɗi wata magana amma shi malam wato bai kawo ta ba ina fata an fahimci to ya ce to a mas'ala ta gaba mas'ala ta dubu ko ko yanzu maganar da za ta zo ita ce za ta bayyana shi abinda imam zubakhshari ya ce amma dai ban ga ya kawo shi ba ban sani ba mas'ala ta 1229 malam ya ce fa in kila idan an ka ce halla qala ta'ala shin da dai Allah ya ce wala antum abiduna ma abad wala antum abiduna ma abattu ku ba za ku bauta ma abinda da bauta ma ba bi lafzil madi kama qala wala ana abidun ma abattum ni ba zan taɓa bauta ma abinda kun ka bauta ma ba to idan muka diba hikaya ce kuma ma abattun abinda kun taba bauta musu to amma an kalta mu shi manzo abidun ba zan taba bauta ba to ta nan ne an ka samu domin su sun riga sun yi bauta amma shi bai yi ba shi yasa ce abidun dan ka gane dalilin da yasa an ka ce al-istiqbal ba abattum an ka hankalta ba cewa su sun yi bauta to me yasa wajen ibada ta manzo bai ce wala antum abiduna ma abattu ba ku ba za ku bauta ma abinda ni bauta ba yace kulna zamu ce li annahum domin su kanu ya abudun al asnam sun kasance suna bauta ma gumaka qabla ba'thihi kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma kana ya'budu Allah ta'ala qabla ba'thihi bai kasance yana bauta ma Allah ba kafin a turo shi manzo bal ba'da ba'thihi bayan bal aha ba'da ba'thihi bayan an turo shi amma da ba da nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san Allah ba ko bai da imani a'a irin wagga ibada ta shari'a da wanga tsari bai kasance yana yin ta sai lokacin da an kai masa wahayi yana da kyau mu fahimci wannan in ka diba cikin hadisul bukhari da yace wa kana yakhlu fi ghari hira'in fa yata'abbadu fi yana bauta wani sai ce to wace irin bauta yake a ba ana fi irin wani yana tunani dama ai tunanin girman Allah da kasancewa Allah ɗaya ne ai wannan shi ma wata wani nau'i ne ibada don Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض suna tunani ashe shi kanshi zuciya sai tunanin girma Allah shi ma ibada ne yana da kyau mu fahimci wannan malam yace to wayridu ala hadha taqdir abinda zai gitto ma wannan in mun kaddara wannan anna a'zama al-ibada mafi girman ibada anna a'zama al-ibadati at-tauhid shine tauhidi wa kullul anbiya dukkan annabawa kanu muwahhidina sun kasance masu kadaita Allah bi uqulihim da hankalinsu qabla al-bi'thati kafin ma a turo su wa qala ba'd ulama kenan ya kamata waɗanda sun kace kenan wala antum abiduna ma abattu yace abinda da gitto mishi to ai kafin ma a turo shi ya kasance shi na irin wannan ibada to kuma me yasa bai ce ma abattu ba sai yace ma a abudu a'a dan saboda irin wannan ibada da yake yi a yanzu a wancan lokacin ba irin ta ce yake yi ba domin wagga yanzu an turo wahayi ga nasu yana sabka wa qala ba'd ulama sashen malamai yace inda ma ja al-kalamu mukarraran abin da yasa an ka maimaita li annahu warada domin ya gitto ne jawaban li su'alihim munawaba domin sun tambayi munawaba in an ce munawaba shine amsamin kenan ayi niyaba kenan ayi niyaba abauta ma allolin su wata daya sannan sai a aje abauta ma Allah wata wato daya kenan kamar haka suke son su faɗi wato wannan kenan abauta ma allolin su wata daya a sannan a aji a kuma abota ma Allah wata daya shine niyaba ko wani dan lokaci ko sati sati ko awa awa ne irin yadda sun kai ittifaki haka sun karuka to wannan cikin mutum ya koma cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ta asbabun nuzul ba al-isti'ab fi bayan al-ashab ba na ibn abdul barr al-maliki al-isti'ab fi bayan al-asbab kenan fi bayan asbabin nuzul ne suke nufi nan zaka gani in waɗannan abin sun inganta ko ba su inganta ba wa kana su'aluhum mukarraran kuma tambayar da sun kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun maimaita ta fa innahum qalu domin su sun ce ya Muhammad ya kai Muhammad ta'budu alihatana zaka bauta ma wato allolin mu kaza muddatan lokaci kaza kenan wani abudu ilahaka mu kuma bauta ma ubangijinka kaza muddatan lokacin tsawon lokaci kaza thumma ta'budu alihatana kaza muddatan sannan ka bauta ma allolin mu lokaci kaza kaza lokaci kaza wani abudu ilahaka kaza muddatan zan bauta muku ubangijinka wato lokaci kaza an gane ko tsawon lokaci kaza to nan tunda sun maimaita tambaya fa waradal jawabu sai amsa ta tazzo mukarraran an ka maimaita ta li yutabiqa su'al dan dace da tambayar da sun kai wasu malamai suka ce saboda haka ne an ka maimaita wa hadha malam yace wannan qaulun magana ce hasanun mai kyau latifun kuma mai daɗi kuma mai latifun mai wahalar ganewa ba kowa yake gano ta ba sai mai zurfin tunani wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala to bayani akan suratul kafirun ya kare sai suratul nasr idan muka diba mai dafku ihamil tirab an ayatul kitab bai kawo bayani ba game da suratul nasr da suratul almasal ko suratul tabbati da abi lahab da suratul ikhlas da kuma suratul falaq shi ya je ne a suratul nas kinan yanzu duka bayani a cikin littafin asidatul qur'an majid ne sai an je suratul nas suratul nasri yasa number 1 yace kadiba kinan number 1 mai tahqiqin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha sheikh mustafa al-adawi yace sun mai ta hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fi kalam salafi a cikin magana ta salaf suratu idza jaa nasrullahi wal fath yace rawa al-bukhari buhari bukhari ya ruwayo riwaya an aisha daga matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa as-sahabati ajma'in qalat tati lamma nazalat lokacin da ta sabka suratu idza jaa nasrullahi wal fath al-hadith kinan har zuwa karshen hadisi وسميت في المصاحف أن سيامة سنة أتكلم القرآن وفي معظم التفاسير كما ديوار كتن تفسيري سورة النصر أن كرات سورة النصر لذكر نصر الله دومين أن أنبتي نصر تألا تيمكن الله فيها أتكنتا فسميت بالنصر سيأنك سيامة سورة النصر المعهود وند أن سنشي أحدا ذكريا sani ne wanda yake na ambato tunda Allah ya ambace shi kenan an san shi duk da yake zikiriyan nan sun kawo shi da zayun amma zalun ne zikiriya ne kamata a ce ba zikiriyan ba da zayun da hausa ne ake cewa zikiri a mai da zalun ta koma zayun domin babu zalun a cikin yaren hausa wahiya mu'anwanatun an sanya mata unwani an bude bayani kan ita wannan sura fi jami'a fi jami'i tirmidhi a cikin jami'a da imamu tirmidhi suratul fath an sanya mata sura suratul fath li wuqu'i lafzil fath fiha domin lafazi na al-fath ya zo a cikin ta fa yakunu hadha al-ism to in an kira ta suratul fatih sai ya kasance wannan suna mushtarakan ya zamanto abin tarayya baina ha tsakaninta wa baina da kuma sura ta inna fatahna laka fathan mubina kinan suratul fatih da suratul fatih sai dai a bambanta na sa a ce suratul fatih at-tula da suratul fatih wato abin nan in an ce at-tula mai tsawo ita ko suratul nasr wannan sai a ce mata wato wato gajeruwa kenan ko kuma waccan waccan atula waga kuma as-sughra saboda bata kai waccan tsawo ba a san dai da za a yi a bambanta in ma an kira ta suratul fatih wa ibn mas'ud ya zo daga cikin daga abdullahi ibn mas'ud annahu annaha ita tusamma ana kiranta suratul tawdi' at-tawdi' da ainun surar bankwana daga wadda ay waddi tawdi'an ni an gane ko yace fil itqani ya zo a cikin al-itqani lima fiha kenan da abin da saboda abin da ke cikin ta an gane ko kenan cikin iltiqad an ka dauko ga magana ta ibnu abdullahi mas'ud lima fiha min al-ima'i don akwai ishara da an kai shine ima masdar ne na aw ma ayumi'u ima'an kamar sallah ta ima'i wanda marasa lafiya suke yi waɗanda suke da matsala waɗanda ba su yin wani ruku'i ko sujada ko ga yadda za su yi ima'i ma'ana su yi nuni da ruku'i da sujuda ko wanda bai iya duba ko ina bai iya tashi yana kwance eh, an yi masa taimama kawai shikenan sai ya rinka ima'i yana wato imaji ne yana gani kamar gashi ya yi ruku'i gashi ya sujuda yana karatu haka zai yi sallah akwai da bayanai da littattafai malamai suka yi yadda marasa lafiya za su yi sallah ya ce to lima fi hamin al'ima'i domin akwai ishara ko alama ko nuni ila wada'ihi sallallahu alaihi wasallam da bankwana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko alifun ha'un kenan intaha magana ta kare daga inda an karɓo ta kenan ya ce to ya'ani kenan abinda shi ibnu ashur yake nufi domin bai kawo daga ibnu ashur ba an ka ko amma da ya ce ya'ani kenan ya nuna cewa magana ibnu ashur ce shi shekh mustafa al-adawi zai yi ta'aliki a kanta ya'ani yana nufin min al-isharati daga ishara da aka yi a cikin wannan sura da an ka ce wada'ihi kenan ko at-tawdi' ila iqtirabi lihaqihi nuna kusancin haduwar manzo sallallahu alaihi wasallam bir rafiqi al-a'la inda zai kuma zuwa ga ar-rafiq al-a'la inda ubangiji asalan ar-rafiq shine wato abokin tafiya ko kuma wato aboki al-a'la zai ce ar-rafiq al-a'la kina manzo sallallahu alaihi wasallam zai kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وهي مدنية إتا مدنية تسبق مدينة بالاتفاق دكا معلومي سنة اتفاقي يتي ألف هاء من التحرير والتنوير دقا واتو التحرير والتنوير تو إنا غنين يتي انتهانا يا أكو مغانا تشي daga magana al-itqan fi ulumil qur'an shi ibnu ashur yace intaha sannan shi ibnu ashur shine yace ya an yayi ta'liqi sannan karshe shi sheikh mustafa al-adawi yace alifun ha'un intaha min at-tahrir wa tanwir kenan wancan bayani da muka yi na farko yana buƙatar a gyara shi to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta 1230 bare yace fa in kila idan anka ce ayyu munasabatin wace munasaba akwai alaka ko dacewa bainal amri bil istighfar tsakanin umurnin da an kai da manzo sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari wa baina ma qablahu da abin da ya gabace shi fa inda maji al fathi domin zuwan al fathu budi wan nasr da nasara yunasibu shukr abin da ya dace da ashe ya gode walhamdu yayi godiya an gane ko lal istighfar ba ana nufin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari wa tawbata yayi tuba domin kalimata ashkur da alhamd duka dai godiya za a fassara su da Hausa duk da yake a Larabci malamai sun yi bayanin bambanci tsakankanin su mai so ya kuma cikin littafin tafsiri wajen alhamdu zai diba ya ga bayani musamman ya diba cikin tafsiri na Imam al-Tashil fi ulum tanzil ya diba cikin shi da sauran tafsirai duka sun yi bayani bambanci tsakanin ashkur da alhamdu bayanai masu yawa مالك يتي قلنا ذا متي قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس ياتي لما نزلت هذه السوره لوكacin da wannan sura ta sabka yace to aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sani cewa annahu cewa shi nu'iyat ilaihi nafsuhu ma'ana an yi masa na'ayikin kansa ma'ana an nuna masa cewa yana ban kwana ne da duniya shine nu'iyat ilaihi wato nafsuhu in ka diba mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai sa number 1 yace Imam Ahmad ya fitar da kinan wannan bayani a hadisi na 332 wa Darimi da Imam Darimi a hadisi na 79 min hadisi Ibn Abdullah min hadisi Abdullah ibn Abbas na daga hadisi na Abdullah ibn Abbas bi isnadin hasan da isnadi wanda yake hasan kinan wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya san cewa an yi masa na'ai na kansa cewa zai bar duniya tunda ya zo ne saboda isar da sakon Allah kuma ya isar da sakon Allah kuma Allah ya nuna mishi an ci nasara an yi fathu Makka kiran alkur'ani ya kare sabka shikenan wa qala al-hasan hasan yace duk da ke an ce al-hasan mun sha faɗa cewa da galibi cikin littafin tafsiri an rufin al-hasan al-basri ba wancan hasan ba ji kaman zo sallallahu alaihi wasallam a'laman u'liman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qad iqtaraba ajaluhu ajalinsa yayi kusa فأمر بالتسبيح سيأنكم التشر تسبيح والاستغفار الاستغفار والتوبة لتوبة ليخ ليخ ليخ ليختم له في آخر أمره كو ليختم له دان أتكا مش كرشر راي وشي ko li yakhtima lahu don Allah ya cika mishi fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa bi ziyadati da ƙari fil amal salih a cikin aiki nagari kinan ƙarin aiki nagari ne ake son ya ƙara ya ƙara samun ɗaukaka da daraja fakana yukthiru manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawan fada min qawlihi a fadarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma kinan sarki ya tabbatar maka ya Allah subhanakallahumma ighfirli ko subhanakallahumma subhanakallahum ighfirli ko subhanakallahumma ighfirli sarki ya tabbatar maka ya Allah Allah ka gafarta mini innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne at-tawwab mai yawan karbar tuba ar-rahim Allah subhanahu wataala kai ne mai yawan jin kai mai taƙaƙin wani littafi sai sanan batu Sheikh Mustafa Al-Adawi yace kenan bukhari ya fitar da wannan asar hadisi na 775 wa muslim da imam muslim hadisi na 1110 min hadisi aisha daga hadisi na aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ummahatil mu'minin ajma'in wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin take cewa wa lafzuhu yace to lafazin yadda hadisin yazo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yukthiru yana yawaita an ya kura yace fi ruku'ihi a cikin ruku'in sa sujudihi da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kina haka ne yake faɗa lafazin hadisin yadda yazo ya ta'awwalul qur'an kinan yana tawilin qur'ani kinan yana aikata abinda alqur'ani ya umurce shi a aikace kenan idan kalma ta tawili wani lokacin tana zuwa yin aiki da abu ko ku tawilin alkur'ani shine ka aikata abu a aikace hakikanin abu ko ku tawili shine ka fassara abu ko ku tawili ka fassara abu sabanin zahirin shi amma saboda wani dalili da ya bayyana wanda ya fi karfi sai ka saba mazahirin wannan kuma jin malaman usulul fiqh ne wanda kuma shi sai in akwai dalili ya inganta kuma istilahi ne na malaman usulul fiqh suke amfani da wannan kalma suna nufin a saba mazahirin lafazi saboda wani dalili ko zahirin nassi sai a ce yayi tawili daga ta'wil na duk da yake shi wani sai ce ta'wil kenan sai an ce ta'wili to kuma ta'wil ne duka ana faɗa a larabci an yi takhfifin hamza ne an ce ta'wil to wannan shi ne abinda malam ya kawo kenan wancan sai zaman to riwaya ce kamar da ma'ana an kai wa ibn mas'ud ya zo daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi anna hadhihi sura cewa wannan sura tusamma ana kiranta suratu tawdi' surar bankwana wa ruwiya an yi riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asha ba'da nuzuliha manzo Allah ya rayu bayan sauka wannan sura sanataini shekara biyu kawai dan ce shekara biyu ko da she tunda in ta sabka ne bayan fathu makka to ai bayan fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali bai rayu ba shekara biyu kenan ko da shekara dai an ka samu da wata ɗaya sai a ce shekara biyu saboda ta biyu ɗin ta shigo don wani koda ya fahimci haka amma dai malama ya kawo shi da siga ta tamrid ya ce ruwaya an ruwaito siga ta tamrid ne bai tabbatas ba ko da misali an samu sabanin haka wallahu ta'ala a'lam to yanzu sai mu shiga cikin suratu al-masad saboda shi wancan littafin bai kawo bayani ba a cikin suratul nasr da kuma cikin suratul masad wato littafin daf'u ihamil ittirab bai kawo bayani ba suratu tabbat haka ya kawo shi mai tahqiqin wannan littafi sai sa number 3 number ta uku kenan kadiba karkashin littafi number ta uku zaka ga bayani yace qala ibn ashur ibn ashur ya ce rahimahullah Allah ya masa rahama sun biya ta hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna fi aksaril masahif a da yawa daga cikin alqur'ani suratu tabbat wa kadhalika anwanaha at-tirmidhi haka ne tirmidhi ya mata unwani kenan ya bude bayani kanta fi jami'ihi a cikin jami'in dinsa wa fi aksari kutubit tafsir kuma da yawa daga cikin daga a cikin da yawa daga cikin littafan tafsiri an gane ko tasmiyatan laha kenan ya zo an sanya mata suna bi awwalil kalimati fiha an sanya mata wato suna da kalima ta farko kenan da ta zo a cikin ta tabbat wa summiyat an sanya mata suna fi ba'd al masahif a sauran alqur'ani wa fi ba'd al tafasir a cikin kuma sauran tafsirai suratul masad suratul masad wa iqtasara ya takaita kenan في الإتقان أتين الإتقان في علوم القرآن كنا إمام السيوطي يكرفي على هذين أكن ودن ننسونا يبدا بيو وسماها جمع من المفسرين واتو ديوا جماعة ما يوا أتين مالمان تفسيري سنسا يامت سونا سورة أبي لهب سورة أبي لهب يتي على تقديري زا أقدر سورة ذكر أبي لهب سورة ودا أنك أمبتي أبو لهب بفا منزو صلى الله عليه وسلم وندا يموتو أمسين كافرين وعنوانها أبو حيان أبو حيان ياي متى عنواني في تفسيره أتكن تفسير سا سورة اللهبي كنا أبو حيان أتكن تفسير سا البحر المحيط سورة اللهبي سورة بيلوتا كنا ولم أره لغيره يتشتني دي بانغوني وان دي أمباشي وانا سورة با إمباشي با كاغا أمانة إلمي كنا يتشي بانغاني با باشي كنو تشوا بابا أبن با وعنوانها الابن وعنوانها ibn al-arabi ibn al-arabi ke wa anwana ibn al-arabi ibn al-arabi ya sanya mata unwani ya bude bayani da sunanta kenan fi ahkam al-qur'an a cikin littafin shi na ahkam al-qur'an suratu ma kana min abi lahab sura abinda ya kasance daga abu lahab na bayani kenan yadda Allah ya bayani kansa wa huwa unwanun yace to shi wannan unwani ne kawai bayani ne kamar yadda za a bude bayani muqaddima ce walaysa bismin amma wannan ba suna bane inji ibn ashur wa hiya makkiya kuma wannan sura ta sauka a makka bil ittifaq da ittifaqin malamai babu sabani alifun ha'un kinan intaha min at-tahrir wa at-tanwir Sheikh Mustafa Al-Adawi ce to daga tahriri tafsiri na at-tahrir wa at-tanwir tahrir wa tanwir na dauko wannan kalma ta at-tahrir tana nufin tantancewa at-tanwir kuma tana nufin haskakawa daga nawwara yunawwiru tanwiran ne shi ko wancan harrara yuharriru tahrira kuma tafsirin sunan sa yana da tsawo kalmomi biyu ne an ka dauko cikin sunan tafsirin sai aka yi amfani da su waɗanda sun kafi sauƙaƙa wato rike sunan tafsirin na fata mafinci ne kamar yadda shi ma alkashaf sunan sai yana da tsawo sai an ka dauki wannan kalma ta alkashaf kawai an ka dauko kalma guda to idan muka duba a mas'ala ta 1231 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa zakarahu Allah ta'ala ya akai Allah ya ambaci shi Abu Lahab bi kunyatihi da kunyarsa anka ce Abu Fulanin asalin kunya shine abinda anka boye da larabci an ce kan shi kamar ya boye shi bai faɗe shi karara ba ko ya boye abu ba a ganin sa shi yasa anka kira gida kinnu saboda yana boye dan adam to zakarahu bi kunyatihi Allah ya kira Abu Lahabin da kunyarsa dunasmihi Allah bai kira sunan shi ba tunda an ce baban wani kenan kunya ce ma anna zalika tare da cewa wannan a wajen larabawa ikramun akwai nau'i na girmamawa wa ihtiramun da mutuntawa me yasa Allah kira shi kuma gashi kafiri ya kira shi da kunyar shi qulna za mu ce fihi wujuhun akwai fuskoki ahaduha na farko annahu yajuzu tana yiwuwa yana halatta annahu lam yu'raf lahu ismun ba a san yana da wani suna ba an gane ko walam yashtahir bai shahara ba illa bi kunyatihi sai da kunyar shi fa zakarahu sai Allah ya ambace shi bi wasu tahara bihi da abin da ya shahara li ziyadati tashirihi dan Allah ya ƙara nuna wato shahara shi ma'ana ya sa sunan shi ya shahara da wannan mummuna bi da'awati su'i alaihi da mummuna addu'a gare shi kenan sai an ka ambace shi da abin da ya shahara da shi ina fata an fahimci ni domin yana da wahala na rasu samu suna abuwa ne kawai su tsaya wannan shine asalin sunansa ina fata an fahimta duk da yake yana yiwa wani a samai abuwa ne shi kina zama to kuma shine sunansa na asali kuma sai zama to shine kunyar shi amma wannan ba shine galibi ba to asani na biyu at-tashhir kana na shahara abu asashi ya yadu da usulubi ne wanda wadansu amma suke amfani da shi su shahara wani su nuna ya aikata wani mummuna aiki cikin da'awa wanda kuma bai dace ba musamman ga mutanen da an ka san su kuskure ne suka yi ba sai ka shahara kuskuren wani ba in ba mutumin da yake akan mummuna aqida bai shahara da ita sai a bayyana shi saboda mutane su yi nisa da wannan mummuna aqida ta shi amma da zaka iske wani malami ya littafi 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 100 ma sai ya samu kuskure biyar sai ya tallata shi ga duniya wai wani yayi kuskure biyar shi ba wai ayyukan da ya ga yamma musulunci yake kallo ba shi kurakuran da yana yake son ya shahara da a ci ya gano kurakuran wani da haka shi ma babban malami ne ba a shahara dan ka nuna kuskuren wani ka kyauta zan ka kai aiki don Allah Allah shi ne ke sa wasu sunan wani ya shahara to wannan shi ne to yake cewa asani waɗansu sun ka ce annahu yadda sha'ani yake nuqila an ruwaito annahu kana ismuhu sunan shi Abdul Uzza bawan Uzza wannan wato gumki kenan wa huwa kana Abdullahi shi kuma bawan Allah ne la Abdul Uzza ba bawan Uzza ba falau dhikra ismuhu da Allah ya ambaci ambaton sunan shi la kana khilaful waqi' da Allah ya ambaci abin da ya saba ma hakikani tunda an kira shi Abdul Uzza ai ba shi ba Abba Uzza ta halice shi Allah ya halice shi wannan yana da rauni da akwai abubuwan da Allah ya hakaito su irin yadda kafirai suka faɗe su a cikin Alkur'ani Al-Thalisu amsa ta uku annahu cewa shi zakarahu bi kunyatihi Allah ya kira shi da kunyar shi alkunyar shi da yace Abu Lahabin li muwafaqati halihi don halin shi ya dace li kunyatihi da kunyarsa fa inna masirahu domin makomarsa ila nari zuwa ga wuta ce zatan lahabi ma'abuciya bela wa inna ma kanna bi zalika domin an faɗe an faɗe shi Abu Lahabin Laraba sun sun yi mai kunya da wannan litalahubi wajnataihi domin talahubi haske kalkalniyata wajnataihi wajna in an ce wajnatun an ka ce wajnataihi kina an shafe wajnataihi na sai an ka shafe nunun lil idafa wajnataihi kama a ce kumatu guda biyu ko kuddu kuki in ji waɗansu guda biyu wa ishraqihi ma saboda kuma suna kyalkyalniya suna haske shine ishraq to tunda su suna haske yana takama da shi babban mutum ne kuma shi ba quraishi ne kuma cikin family ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma huskar shi tana kyalkyalniya to za a hada shi da wuta wadda za ta kona wannan hasken sai yayi baki kirin shi yasa Allah ce sayasla naran zata lahabin duk da shi Abu Lahabin ne uban kyalkyalniya mai haske to sayasla naran zata lahabin zai shiga wuta wadda take wato mai tsananin wato kuna wannan shi ne abinda wato malamai wato suka kawo a ƙarƙashin wato wannan shi yasa sai ba a faɗi wannan ba to sannan kuma wannan yake nuna cewa ƴan shi'a da suke cewa duk ahlul baiti duk ƴan family manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Lahab dan wuta ne ya za yin za a salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a sa su daga ciki shi yasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasu suka ce ali aliyun ali aqilun ali abbas ake nufi wasu malamai suka ce a kalma ta al ba wai sai ƴan uwansa da jini ba tun da an ce ƴan uwansa na jini sai waɗanda sun kai ibadar shi amma aka ce ali muhammad dukkan waɗanda suka bi shi ko ƴan uwansa na jini ko waɗanda ba su ba shi ba shi yasa sha'iri yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-a'ajim was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu salla al-musalli ala taqi abi lahab alun nabiyyi an ce alun nabiyyi ina fata an fahimce ni yace humu atba'u millatihi su ne wanda sun kabi shi ko ƴan uwansa na jini ne ko ba ƴan uwansa na jini ne ko larabawa ne ko ba larabawa ne ko qurayshawa ne ko ba qurayshawa ne ko ƴan makka ne ko ba ƴan makka ne min al-aajimi na daga mutanen da ba laraba su ne jami'in al-ajam was sudani da bakaken mutane tunda al-aajim da sudan bakaken mutane su ba larabawa bane amma sai wannan don ya cika baitin sa was sudani da bakaken mutane wal arabi da kuma larabawa duk wanda sun kabi shi kaga ba nan shi ko lakantar da su bane ya kawo su domin kaga sai fara da waɗanda ma ba laraban ba sannan ka larabawa ƙarshe dan kaka ce walakantar ruhani min al-aajimi was sudani wal arabi yace law lam yakun aluhu illa qarabatuhu inda ya kasance ba a samu ƴan uwa ba ƴan anka ce alu sai ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai da aluhu yace to sallal musalli law lam yakun aluhu kenan illa qarabatahu in babu ƴan uwan shi sai ka ya an ce alu ƴan uwan shi dai ake nufi da wannan kalma yace to sallal musalli ala taghi abi lahab al musalli mai yin salati nan ba mai sallah ake nufi ba zai yin salati ala taghi akan mai mai dagawa kafiri wanda ya ketare iyaka abi lahab abi lahab shi yasa ahlul baiti sharadin kaunar su zamanto musulmi ne ina fata an fahimce ni don haka yana da kyau mu fahimci wato wato wannan hatta hadisin da yake cewa ba mai son aliyu sai mumini ba mai kyan aliyu sai kafi an gane ko wannan miza ce shi aliyu na da miza to yana da cikin khulafa'ur rashidin amma duk mai son mumini ai mumini ne duk mai kyaman mumini saboda shi na mumini ai kafiri ne ba aliyu da adda wannan miza ba amma shi nan yana nuna cewa yana da wata miza kuma mu aqidat ahlus sunna wal jama'a shine wato na hudu daga cikin khulafa'ur rashidin wadancan kuma sai su laɓe da ahlul baiti karshe kuma su zo su cutar da ahlul baiti kuma su kafirtar da sahabbai su kafirtar da wanda suka musulunci aiki su su zo su kuma da sunan addinin musulunci wanda kuma karshe a ce qur'ani bai cika ba kuma a dawo a ce kinan duk sahabban da sun karwaito hadisai banda sahabi bakwai a wata riwaya ko shidda ko biyar ko uku su kadai ne ba kafirai ba kinan a ce qur'ani bai cika ba kaga an rubuta qur'ani karshe kuma a ce sahabban nan duk kafirai ne kaga an rubuta sunna shi yasa wannan professor da yake a jami'a ta ummul qura ta wato makka ustaz dr ahmad al-ghamidi ahmad sa'ad al-ghamidi yake cewa niyyar shi an ci shine a rubuta addinin musulunci tunda an ce qur'ani qur'ani bai cika ba kaga daga na an sa shakka cikin qur'ani in an ci mafi yawancin sahabbai duk sun kafirta kenan duk ruwayoyin su ba za a karba ba to me ya saura kenan cikin addini yana da kyau dalibin ilimi ne littafin wannan malami zai ga yayi wato littafai daban-daban wajen nuna wato bayanin shi an ci wallahu ta'ala a'lam to wannan shi abin da ya kamata mu fahimta kuma ne da cikin mu'jiza ta alqur'ani domin qur'ani ya ce Abu Lahabin zai mutu dan wuta matar shi za ta mutu yan wuta kuma tabbas haka ya tabbata musu musulunta ba ko da amurafinci ce yau yayi imani ya shiga musulunci kaga da sai karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina tunda Allah ne ya ce ba sai ya mutu akan kafirci tabbat zai mutu kafiri ba zai yi imani ba kaga wannan yake nuna qur'ani ba daga wajen Allah subhanahu wataala yake Allah mulkuyu to yan uwa musulmi surar da mun kai karshen suratul tabbat sai suratul ikhlas ita ma bayani a cikin ta cikin as'ilatul qur'anil majid domin a cikin wato abin nan daf'u ihamil tirab an ayatul kitab bai kawo bayani kan wannan sura ba to dan haka suratul ikhlas in ka diba number 1 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo bayani akan wannan sura yace qala ibn ashur ibn ashur yace المشهور abin da ya shahara fi tasmiyatiha an sanya mata suna kenan sunanta wanda ya shahara fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ma jara da abin da ya gudana min lafzihi na lafazinsa wa fi akthari ma riwaya kuma da yawa daga cikin abin da an karwaito an sahaba daga sahabbai to shine tasmiyatuha ana kiranta suratu qul huwallahu ahad yace rawa tirmidhi tirmidhi yayo riwaya an abi huraira daga abu huraira wa rawa ahmad ahmad yayo riwaya an abi mas'ud al-ansari daga abi mas'ud al-ansari wa an ummi kulthum kuma an ruwaito daga ummu kulthum bintu uqba diyar uqba domin akwai ummu kulthum diyar wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma akwai mata masu tuna ummu kulthum suna da yawa yace to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alquran tana daidai da thuluthin qur'ani ma'ana in ka karanta ta so uku za a baka ladar kamar wanda ya karanta alqur'ani amma ba shine ba musamman babu wani sharadi da yace sai an sauke alqur'ani in an kai addu'a Allah zai karba shi yasa wadansu suke zuwa su karbi kwantara ta sauka alqur'ani sauka dubu sai su karanta qul huwallahu dubu uku shikenan sai su ce sun ci nasara ma'ana sun karanta qur'ani su dubu a'a na ana nufin ban karanta qur'ani daban samun ladar karanta alqur'ani daban wannan yake mu fahimci shi sannan in kace zaka sauke alqur'ani zaka mutum ka abun ka ba sharadi bane sai an sauke qur'ani ko fatiha an ka karanta indai mutumin mutumin kirki ne Allah zai iya karba ba wata ayar da ce dole sai an sauke qur'ani ko cikin tarawih ko qiyamul layli ko kuma ma abin nan sannan kuma in ma za a sauke qur'ani shin ya za a karanta qur'ani za a yi wubu ne ko ko kakani za a karanta alqur'ani a san ma an karanta alqur'ani duka wadannan wasu abubuwa wanda ya kamata a ce mu ji tsoron Allah ko kuma a ce a Allah bai karba sai an je an sauke qur'ani bakin Ka'aba shi yasa yanzu tunda masu kuɗi ba sa taimaka ma malamai ba sa kai su makka sai sun ga kirkiro wannan sai an kai su makka sannan su je sun sauke alkur'ani yana da kyau in Allah ya niyyar kai ka makka zai kai ka makka ba sai ka shiga durba durba ba almuhimmu dai an kace ta'dilu sulsul qur'an bai yiwa yanzu misali kawai kace kai kabbara ka karanta qul huwallahu uku kace jama'a jiya da daddare da na kama nafila sai da na sauke qur'ani shi ko abin da yake nufi ya karanta qul huwallahu uku a'a karanta qur'ani daban karanta qul huwallahu kace ka karanta qul huwallahu uku ka samu ladan wanda ya karanta alqur'ani haka kamata a ci to almuhimmu dai ta'dilu thuluth alquran haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa huwa zahirun abu ne wanda yake zahiri fi anna arada tasmiyataha bi tilka aljumla kina an yi niyya a sanya mata suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mata suna da wannan jumla li ajli ta'nith ad-damiri domin ya kawo damiri na muannas da yace ta'dilu kinan ta'dith ad-damir min qawlihi inda yace ta'dilu kinan sura yake nufi fa innahu domin shi ala ta'wiliha domin za a yi ta'awilin wannan ta'dilu kenan bi ma'anar sura ana nufin sura wa qad ruwiya an jam'in min as-sahaba an yi riwaya daga da yawa daga cikin sahabbai ma fihi tasmiyatuha bi dhalika an sanya mata suna da wannan fa dhalika huwa al-ismul warid fi sunnah wannan shine suna wanda yazo a cikin sunna wa yu'khadhu ma da yace ana karba kina abinda za a fahimta min hadithil bukhari daga hadithi na imam al-bukhari an ibrahim daga ibrahim an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri ma yadullu abinda abinda yake nuna ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yace Allahu al-wahidu samad thuluthul qur'an an gane ko Allahu al-wahidu samad thuluthul qur'an tana matsayin thuluthin qur'ani kina an karanta ta za a samu ladan idfi 20 فذكر الفاظا sai ya faɗi wasu lafuzza tu khalifu ma tuqra'u bihi ya saba ma abinda ake karanta ta da shi domin ba ba haka ake karanta wa Allahu al-wahid as-samad ba qul huwallahu ahad Allahu as-samad an gane ko kenan ya faɗi lafuzzan fa zakara alfazan tukhalifu ma tuqra'u bihi ya faɗi lafuzzan da ya saba mai yadda ake karanta ta wa mahmaluhu yadda za a dauki kenan wannan bayanin wannan nasi ko yadda za a dauka za a fahimci wato wannan ala iradati tasmiya ana nufin yayi niyyar tasmiya sun ya mata suna da haka kina ana ikiranta Allahul Wahidus Samad suratul suratul Allahul Wahidus Samad sunan da kina an ka ambaci sunayen waɗannan sunayen Allah a cikin ta haka waɗannan sunayen sun zo wa zakara al-Qurtubi Qurtubi ya ambata anna rajulan cewa wani mutum lam yusammihi bai ambaci sunan wani mutumin ba shine lam yusammihi qara'a kadhalika ya karanta kama haka kina Allahul Wahidus Samad wan nasu yastami'una mutane suna saurare wadda a sai ya kira da cewa an da ma kara abihi abinda ya karanta da shi huwa sawabu shine daidai ya ce to wannan shine daidai wa qad dhammahu al-qurtubi qurtubi ya zargi wannan mutum wa sabbahuma ya zage shi tana yiwa tun da tayi zahiri saboda lokacin ko mutum bai zagi in ya rikice wani lokacin ma bai da control sai shi zage to Allah kai mu da tsari wa sumbiyat an sanya mata suna fi aksar al-masahif a da yawa daga cikin tafsirai wa fi mu'zam at-tafasir da kuma da yawa daga cikin tafsirai wa fi jami' at-tirmidhi da kuma jami' at-tirmidhi suratul ikhlas an sanya mata suna suratul ikhlas an gane ko domin tana karantar da ikhlasi ne da tauhidi ba don kalmar ta ba a cikin ta washtahara hadha al-ism wannan suna ya shahara li ikhtisarihi saboda suna ne wanda yake mukhtasar takaitacce an gane ko wa jam'ihi ma'ani hadhihi sura kuma wannan suna ya tattaro ma'anonin da sura ta dauka tare da cewa kuma takaitacce na da anna fiha domin a cikin wannan sura akwai ta'liman nasi koya ma mutane an gane ko ikhlasul ibadati lillahi an gane ko wato yadda ake tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala ta'ala wanda yake madaukakin sarki ai salamatul i'tiqad akwai yadda za a samu aqida ingantatta wadda take salamatul i'tiqad kina al-aqida salima aqida wadda take ta kubuta daga shirka da dukkan wani abu na hayaniya wanda zai zo ya girgiza aqidan mutum salamatul i'tiqad min ash-shirk min al-ishraki billahi wato aqida mutum za ta kubuta daga shirka da Allah ghairahu fil ilahiyyati kenan min al-ishraki billahi ghairahu ka hada Allah da wani fil ilahiyyati a cikin wato tauhidi na uluhiyya wajen kadaitar da Allah subhanahu wataala wajen ibada to wannan shine abinda wato malam mai at-tahrir at-tanwir ya kawo a cikin wato bayani kan wannan sura ta al-ikhlas farkonta kuma ya ciro shi ne daga at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur kuma cewa ta'dilu thuluth al-qur'an abu ne wanda ya zo a cikin hadisai daban-daban ba hadisi guda ba da haka dalibin ilimi sai yayi wato hattara sannan kuma ku hadisan sun inganta kuma irin wannan na falalar wata aya ko wata sura akwai mawsu'a ta fada'ilus suwari wal ayat fada'ilus suwari al-qur'an wal ayat mawsu'a ce ta Muhammad Rizki Tarhoni wanda ya yi ta ya yi waɗanda sun ka inganta da su inganta ba to amma sai malamai sun ka ina ganin an buga waɗanda sun ka inganta alqismus sahih mujalladi biyu ne amma wancan na da'if shine wanda ba a buga ba to kaga in ma ka samu sahihin kaga wanda baka gani ba shi na cikin qismul da'if tare ma zaka iya fahimta ina ganin shi sama ba ai saurin bugawa ba amma in an buga su ba mutum zai iya wato samun su yayi aiki da su mawsu'atu fada'il suri wal ayat domin wajen falala surori da ayoyi wurare ne suna daga cikin wuraren da malaman hadisi sun faɗi cewa wurare wanda an zuba ƙarya da dama kadiba kai bincike cikin asbabu wada'il hadith dalilan da sun kasa an kai wada'il hadith tana yiwa wata firqa inda ba'd al jama'a ko inda ba'd al firaq ko ko inda ba'd al afrad ka tattara kai bincike cikin ilimin hadisi wannan bincike ne shi ma mai muhimmanci kuma zai taimaka maka gane can da an yi in akwai asbab qadima kuma akwai asbab haditha sai ka harhaɗo gaba ɗaya kai bincike kaga asbabu wada'il hadith domin muna duniyar da ana yawan ƙarya musamman yanzu a yawan internet ka ga ana dora hadisai waɗanda ba tare da an tantance su ba wasu ma hadisai ne mawdu'ai ƙarya ne wasu ma hadisai ne basu inganta ba yana da kyau kafin ka dora wani abu ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tabbatar da ingancin sa kafin ka dora domin daidai girman ladar ka yadda zaka samu lada in ingantacce na daidai zunubin da zaka samu in ka san ƙarya ce kai ya ma duniya haka kamata mu yi hattara ya ku yan uwa musulmi to yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci wato yayi muna halinsa insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba za mu zo mu dora a inda wato muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh